أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa barkamu da wannan yammaci mai albarka wanda insha Allah za mu dora cikin karatunmu na littafin riyadu salihin min kalami sayyidil mursalin wannan shine zaman mu na 27 cikin karatun littafin kuma yau muna ranar 27 ga watan Ramadan shekara ta 1443 bayan hijirar shugaba alayhi salatu wassalam wanzu daidai da 28 ga watan Afrilu na shekara ta 2022 miladiya a cikin littafin muna farkon babi wato babu fadlul du'a bi zaharil ghaib babin da zai magana akan falalar yin addu'a a bayan idan mutum kai mashi addu'a qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin Al-Qur'ani yace والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان yana magana ne akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce waɗanda za su zo a bayansu suna cewa ya Allah ka gafarta mana tare da ƴan uwanmu waɗanda suka gaye mu da imani a suratul hashri aya ta goma yayin da Allah ya ambaci margaya na daga almuhajiruna da kuma al'ansar kuma yayyabo a gare su sai kuma yayyabo ga tabi'ai waɗanda za su biyo bayan su tare da kyautatawa ya faɗa da masu shine za su riƙa yin addu'a ga muminan farko waɗanda ba sa nan a halin da za a yi addu'ar sannan su ba sa nan sun riga sun rasu to amma wayannan na bayan su ne musu addu'a to haka nan Allah ta'ala ya ce wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat ka nemi gafara game da zunubanka da kuma da muminai da kuma muminai maza da muminai mata duka ka nema musu gafara Allah madaukakin sarki yayi umarni ga mumini cewa ya rika yin istighfari ga dukkan muminai maza da muminai mata da waɗanda suke nan da ma waɗanda ba su nan Allah madaukakin sarki ya faɗa a game da Annabi Ibrahim alayhi salam ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب Annabi Ibrahim ne yake yin addu'a yana cewa ya ubangijinmu ka gafarta min kuma ka gafarta wa iyayena wato mahaifana da kuma muminai maza da muminai mata a ranar da za a tsaye da hisabi wa ana biddar da'i radiyallahu anhu annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi bi zahri al-ghaibi illa qala al-malaku wa laka bi misli wannan hadisin an karɓo shi ta hanyar sirna Abu Darda'i radiyallahu anhu yace annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul cewa shi ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi bi zahril ghaibi babu wani bawa musulmi da zai addu'a ga dan uwan shi musulmi a bayan idansa illa qala al malaku ba ce sai mala'ikan da ke karbar addu'ar ya ce walaka bi muslim kai ma Allah ya baka misalin abin da ka roƙa mishi rawahu muslim muslim ne ya rawaito hadisi wato kenan da abin da kake roƙa wa dan uwanka musulmi a bayan idansa ba tare da ya sani ba kana mishi addu'a to kai ma wannan mala'ikan zai rika roƙa maka misalin irin wannan kaga kenan ashe hanyar samun biyan bukatunmu ita ce mu rika wa ƴan uwan musulmai addu'a musamman ma waɗanda ba su samu mu yi musu addu'ar ba ba san ma mu ne musu ba وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول دعوة المرء المسلم لأخيه بظاهر الغيب مستجابة inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malaku qala al malaku al muwakkalu bihi amin wa laka bi misli rawahu muslim wannan hadisin shi ma dai an rawaito shi ta hanyar sirna Abu Dardai radiyallahu anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana cewa da'awatul mar'il muslimi li akhihi bi zaharil ghaibi da addu'ar da mutum musulmi yayi wa dan uwan shi musulmi a bayan idansa mustajabatu to wannan addu'ar abar karba ce inda ra'asi malakul muwakkalun a daidai kan mutum akwai wani mala'ika wanda Allah ya wakilta shi yana nan a tsaye duk abin da ka faɗa na addu'ar wannan mala'ikan yana cewa amin amin كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثله duk lokacin da mutum yayi wa dan uwan shi addu'a ta alkhairi sai mala'ikan da ke tsaye a kansa ya ce amin kai ma Allah ya baka misalin abin da ka roƙa mishi rawahu muslim imamu muslim ne rawaito hadisi Wani hadisi yana karantar da mu fallar yin addu'a ga dan uwa musulmi a bayan idansa kuma cewa kai mai yin addu'ar kai ma kana samun misalin duk irin abin da ka roƙa wa ɗan uwanka musulmi din kuma irin wannan addu'ar addu'a ce karɓaɓɓiya wace ba a mayar da ita duk abin da ka roƙa Allah yana amsawa wani wani daga cikin magabata na ƙwarai ya kasance duk abin da yake so Allah ya bashi to baya roƙa kai tsaye cewa Allah ka bani kaza sai ya riƙa roƙa wa ƴan uwansa musulmai yana cewa Allah ka ba wa wani abu kaza Allah ka ba wa wani abu kaza da shi kenan shi kuma sai ga Allah ya bashi cikin sauki Allah ya bashi wannan abu babun fi masailin min addu'a wannan babin zai mana bayani ne akan wasu mas'aloli wadanda suka shafi addu'a wa an usama ibn zaid radiyallahu anhu ma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man suni'a ilayhi ma'ruf فقال لفائله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في السناء rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih wannan hadisin an karɓo shi ta hanyar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake so kuma dan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake so aka ake mishi kirari sunan shi sayyidina usama dan zaidu mahaifin shi zaidu annabi sallallahu alaihi wasallam yana son shi so na musamman to haka nan shi ma da aka haife shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake son shi sosai ya kasance da mahaifin shi da mahaifiyarsa dukkaninsu bayi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam mahaifiyar shi ummu aymana ce ummu aymana al-habashiya barakatul habashiya ta kasance ita baiwa ce ta mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam wace ya gaje ta ta wajen mahaifinsa to bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya taso lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tafiya dinnan da mahaifiyar shi zuwa madina wanda har mahaifiyar ta shi ta rasu a abuwa'u to a wannan lokacin nan yana tare da Ummu Ayman al-Habashiyya Ummu Ayman ita ce wacce ta kamo hannun Annabi sallallahu alaihi wasallam suka dawo garin Makka haka nan lokacin da addinin musulunci ya bayyana Ummu Ayman al-Habashiyya tana daga cikin farkon waɗanda suka bada gaskiya saboda kasancewa ita dama baiwa ce a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kaunarta sosai kasancewarta ragowar kayan mahaifin shi idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganta ita yakan yi farin ciki da ita saboda ita ce ragowar kayan mahaifin shi to akwai bararren bawan annabi sallallahu alaihi wasallam ana ce mishi zaid ibn harisa zaid dan harisa ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya yantar da shi sannan kuma ya mishi tabanni ana ce mishi zaid ibn muhammadi to daga baya Allah subhanahu wataala sai ya hana wannan din aka dawo ana ce mishi zaid ibn harisa to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya hada su aure a da ya hada su aure sai aka samu Usamatu dan Zaidu to ya kasance Annabi sallallahu alaihi wasallam yana son yana son Zaidu kuma yana son Ummu Ayman al-Habashiyya to da suka haifi wannan da Usama sai ya zamto san da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake musu yana su zuwa ga shi wannan dan nasu to ya samu soyayya ta musamman tsakanin shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabbai har sukan yi kamun kafa da shi in suna da wata bukata a gun annabi sallallahu alaihi wasallam to daga gare shi aka rawaito wannan hadisi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man suni'a ilaihi ma'rufun fa qala li fa'ilihi jazakallahu khairan duk wanda aka yi mishi duk wanda aka aikata mishi alkhairi kuma ya gaya wa wanda ya mishi wannan aikin alkhairi din jazakallahu khairan Allah ya saka maka da alkhairi yace to faqad ablaga fi sana'i to mutun ya kai mutuka wajen yabo duk wanda ya aikata maka alkhairi kai kuma kace mishi Allah ya saka maka da alkhairi to hakika annabi sallallahu alaihi wasallam ka kai mutuka wajen yabo rawahu tirmidhi tirmidhi ne rawaito hadisin kuma yace isnadin shi mai kyau ne kuma ingantacce wannan hadisi yana koya mana muhimmancin yin addu'a ga duk wanda ya aikata maka abin alkhairi وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها أطاء فيستجيب لكم رواه مسلم wannan hadisin an karɓo shi ta hanyar sayar na jabir yadda Allah da da gare su da shi da mahaifinsa ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, La ta da'o ala an fasikun, kada ku rika yin addu'a a kanku, wadda kada ku rika yin addu'ar sharri a kanku, irin mutum ya ce, in ban yi kaza ba ko in abu kaza bai yi kaza ba, to Allah ya sa kaza ya same ni. To irin wannan addu'ar annabi sallallahu Alaihi wasallam ya hana, kamar mutum ya ce, in kaza bai yi kaza ba, kada Allah ya sa ya tashi daga nan. Ko mutum ya ce, in kaza bai yi kaza ba, kada Allah ya bashi abin da yake nema. To wannan ba addu'a ce ta alkhairi ba. annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana musulmi ya rika yin irin wannan wala ta da'u ala auladikum kada kuma ku rika yi wa ƴaƴanku mummunar addu'a shine kamar wanda zai rika cewa ɗansa ko mutum ya rika cewa ɗanka ba za ka ga da kyau ba ko mutum ya rika cewa ɗansa Allah ya tsine mar ko mutum ya rika cewa Allah ya wadaransa da irin wannan addu'ar mummunar addu'a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana iyaye su rika yi wa ƴaƴansu mummunar addu'a wala ta da'u ala amwalikum kada ku riƙa yi wa dukiyoyinku mummunar addu'a kamar mutum ya hau babur misali ko kekensa sai keken ya yi faci ko babur ya yi faci sai ka ji mutum yana cewa shegen keken nan ne kaza kaza wannan ba daidai ba ne ko kuma mutum ya riƙa cewa ai ai wannan akwai wannan tsinannen babur ɗin kaza kaza kaza to wannan ba daidai ba ne idan ka cewa abin hawan ka tsinanne to kai ma duk sanda ka hau wannan abin ka zama tsinannen kenan annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya hana wannan sai ya ce لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها أعضاء فيستجيب لكم yace saboda kada ku dace da wata da wani lokaci da Allah da ake roƙon Allah wasu buƙatu yake amsawa kuma sai ya amsa muku kaje ka ce wa danka tsinanni ko ka ce wa danka shege ko ka ce wa danka Allah wa daransa ko ka tsine wa dukiyarka to idan ka tsine wa dukiyarka ko ka ce wa abinka shege ko ka ce wa abinka tsinanni to shikenan idan ya dace da wani lokaci da Allah yake amsar addu'a sai ya zama wannan abin Allah ya amshi addu'ar taka abin ya zama tsinanne din wannan hadisin yana koyar da mu hani daga yin addu'a mummuna saboda kada mutum ya je ya dace da lokacin amsar addu'a kuma amsa mishi wa ana bi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأخسر الدعاء رواه مسلم وانا حديث إمام مسلم ne ruwaito shi da kyakkyawan isnadi ta hanyar sayar na Abu Hurairah da Allah da gare shi ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih mai kusancin yadda bawa zai kasance tsakanin shi da ubangijin shi wa huwa sajidun shine yayin da mutum yake yin sujada fa aksiru fa aksiru du'a to lalle ku yawaita yin addu'a yayin da kuke cikin sujada ji annabi alaihi salatu wassalam wannan hadisi yana koyar da mu muhimmancin yawan yin sujada da kuma muhimmancin yawaita addu'a a cikin sujada kamar yadda yazo a cikin wani hadisin daban wa amma sujudu fa fajtahidu fi du'ai yace amma sujada to ku yi kokari wajen yin addu'a fa qaminun an yusjaba lakum ya kusata a amsa muku dukkan abin da kuka roka وأنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأهدكم ما لم يعجل يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي wannan hadisin shi ma an rawaito shi ta hanyar sirna Abu Huraira idan Allah ta bada gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yustajabu li ahadikum ana amsa wa ɗayan ku wato za a amsa addu'ar ɗayan ku malam ya ajal mutukar bai yi gaggawa ba gaggawar ko ita ce ya ƙulu ƙadda autu rabbi falamin su jibli shi ne mutum ya ce ai na roƙi ubangiji na amma bai amsa min ba kamar yadda zaka ji mutane suna cewa sai yanzu mutum ya ce ai na dade ina addu'an nan amma har yanzu ban ga biyan bukata ba To ta- to wannan fadar cewa baka ga biyan bukata din ba to ita ke sa kuma ba za ka ga biyan bukatar ba domin ubangiji baya son gaggawa wannan hadisin bukhari da muslim ne suka rawaito shi a cikin wata ruwayar kuma ta imamu muslim yace la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahim ma lam yasta'jil Allah ba zai guce ba yana ams- amsa addu'ar bawansa madaƙar dai shi bawan bai yi addu'ar akan wani abu na sabon Allah ba kuma matuƙar bawan bai yi addu'a akan yanke yanke zumunta ba kuma matuƙar dai wannan bawan bai gaggawa ba sai sahabbai suka ce ya ma'aikin Allah menene gaggawar yace yaqulu qad autu wa qad autu falam yustajib falam yustajibu li shine mutum ya ce ai nayi ta addu'a nayi ta addu'a amma har yanzu ba a amsa min ba fa yastaghfiru inda zalik sai mutum ya zamto wato ya yayi izgili daga wannan din waye da addu'a kuma ya zamto ya bar yin addu'a ai na dade ina ta addu'a nan ba amsa ba kai sai ka ji- sai ga mutum yayi tsaki wai shi ya ma daina addu'a Allah subhanahu wataala yana amsa dukkan wata addu'ar da mai roƙo ya roƙa madakar dai mutum bai zama to bai zamto yana cin haram ba macin haram kan wannan ba a amsa addu'ar shi haka nan duk mutumin da zai mai da cin hanci da rashawa shine aikinsa a ofis kullum sai ya karɓi cin hanci da rashawa ko kuma duk sanda zai karɓi albashinsa sai ya yi ƙari ma'ana sai ya haɗa da na wasu ko ya sa sunan wani haka na bogi domin ya rika cirar albashi biyu bayan nashi kuma yana karɓar na wani to wannan duka in dai mutum ya yi addu'a Allah ba zai amsa mishi ba ko kuma mutum mutum ya zamto yana cin kuɗin ruwa mutum yana ba da bashi ana ɗora mishi wani abu a kai ka ba da bashin dubu goma in an tashi biya a biya ka dubu sha ɗaya ko dubu sha biyu to wannan haramun ne in dai mutum yana yin wannan to ba abin da za ka roƙa Allah ya amsa maka duk abin da ka roƙa Allah ba zai amsa maka ba kuma kada mutum ya yi gaggawa domin duk matsayinka ba ka kai annabi Musa ba alaihi salam ibn jurayjin ya ce annabi Musa alaihi salam da annabi Haruna lokacin da suka tsaya suka yi addu'a annabi Musa yana yin addu'a cewa Allah ya halakar da Fir'auna shi kuma annabi haruna yana cewa amin amin to kaga dai da annabi musa da annabi haruna annabawan allah ne sannan manzanni ne sannan shi annabi musa alaihi salam yana daga cikin ulul azmi to amma da suka yi wannan addu'ar ba su ga biyan bukatar ta ba sai bayan shekara arba'in shekara arba'in yan uwa ba ba kwana arba'in ba yanzu mu mutanen yanzu mutum addu'a ma ya sa ka ko kwana uku aka yi bai ga biyan bukata ba sai ga yana yi ne maka wani gani-gani sai ya rika tsammanin ma kamar ko ba ma addu'ar kake ba ban sana a ce har an yi kwana arba'in bai ga biyan bukata ba da yawa wani sai ya dauka kamar ma baka yi addu'ar ba ne in kuma shi da kansa mutum ya roƙa har aka yi kwana arba'in bai ga biyan bukata ba sai ya dauka ko ko ba amsa mishi ba ne to ga annabin Allah manzo daga cikin manzannin Allah ɗaya daga cikin ulul azumi minar rusuli a cikin manzannin ma babu ya su daraja annabi Musa alaihi salam a gurin Allah annabawa biyu ne kadai suka fi shi daraja da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai kuma annabi Ibrahim khalilur rahman to bayan wayannan annabawan guda biyu babu wani annabi wanda ya kai shi daraja a gun ubangiji shine na uku shine na uku a gun Allah amma gashi yayi addu'a kuma dan uwansa wansa uwa ɗaya uba ɗaya annabi Harun alaihi salam wanda shi ma annabi ne kuma manzo ne yana cewa amin amin addu'ar kuma ita ce inda annabi Musa yake cewa rabbana innaka arida fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya rabbana li yadillu an sabilik rabbana tumis ala amwalihim wasdud ala qulubihim wala yu'minu hatta yarawul azab alim to wannan addu'ar annabi Musa ne yake yi annabi Haruna yana cewa amin amin amma sai da aka shekara 40 fir'auna yana nan yana rayuwa da da ransa da lafiyarsa yana ta rayuwa amma duk da haka kuma ana cika shekara arba'in ɗin kuma sai ga buƙatar kuma ta biya don haka kada ka yi gaggawa duk matsayin kagon Allah baka kai annabi Musa ba wa ana bi umama ta radiyallahu anhu qal ila li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayi du'a asma qala jawfal layl al akhir wa dubur as salawati al maktubat rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan wannan hadisin an karɓo shi ta hanyar sirna abu umama yadda Allah ta bada gare shi ya ce an tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ayi du'a ya asma wacce addu'a ce wacce Allah ya fi amsa sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce jawfal lailil akhir addu'ar da aka yi ta a cikin dare na ƙarshe a tsakiyar dare na ƙarshe wato irin ƙarshen dare din nan daga kamar ƙarfe uku ƙarfe hudu din nan can ƙarshen dare to Allah Allah ya fi amsar wannan addu'ar saboda a wannan lokacin Allah ya riga ya shimfiɗa rahamarsa yana neman masu bukata su roƙa ya ba su wa duburar salawatul maktubat daga wannan sai kuma addu'ar da aka yi ta a bayan sallolin farilla to duk addu'ar da aka yi ta a wayannan lokutan guda biyu Allah yana amsarta amma sai ga mutane a yanzu mutanen zamani ba su dauki yin addu'a bayan sallah kamar wani abu mai muhimmanci ba za ga mutum kawai ana yi cewa assalamu alaikum sai ga mutum kawai ya tashi ya fita wani ko tasbihin ma ba zai yi ba saboda nuna wa Allah butulci ala ayi halin da bai kamata musulmi ya rika yin sake da irin wayannan lokutan ba duk lokacin da kai sallar farilla dan uwa ka zauna ka zauna ka gindayar da bukatunka a gaban ubangijinka ka roki Allah bukatunka ya biya maka Allah mawadaci ne ba zai gaji da baka ba madakar kai baka gaji da yawan roƙa ba shi kuma ba zai gaji da baka ba in banda Allah mawadaci ne wanne mai bayar wanne yake yin fushi ma in baka roƙe shi ba sai Allah subhanahu wataala fushi yake yi da kai idan ma baka roƙar shi shi ya fi so kai ta roƙa yayi ta baka kai ta roƙa yayi ta baka shi abun bayarwan baya baya yankewa daga gare shi kuma taskar shi ba ta karewa Allah subhanahu wataala mai karamci ne ga bayinsa baka roƙa ba ma baka yake barantana kuma ka roƙa don haka mu yawaita yin kyakkyawan zato ga ubangijinmu mu yawaita yin kyakkyawan zato ga ubangijinmu wata rana wata mata ta zo wajen annabi Musa alayhi salam ita ce Musa ya kalimallahi ya kai mu yin zance da Allah idan ka je ganawa da ubangijinka ka roƙa min ubangijinka ya bani da yau shekara 40 ina roƙon Allah ya bani da bai bani ba annabi Musa alayhi salam da ya je ganawa da ubangiji ya ce ya ubangiji baiwarka ta aiko ni kafi ni sanin bukatarta Allah ka biya mata sai Allah ya ce ya Musa ka ga mata ta yi hakuri tun alahul mafuz ban rubuta cewa zan ba ta ɗaba a rayuwarta ta duniya annabi musa alaihi salam sai ya dawo ya gaya mata wannan baiwa da koma gida da ta ɗaga hannu ta yi addu'a ta ce ya ubangiji na gode maka da ka da har ka amshi saƙona ya ubangiji na san karamcinka ya wuce haka karamcinka bai ƙare ba ina roƙar ka tunda kake da iko akan dukkan komai kuma ka faɗa cewa abin da ka rubuta din kana iya canza shi to ya Allah ina roƙonka da ka canza wannan abin da ka rubuta din Allah ka bani da ai wata rana Annabi Musa alaihi salam ya tara banu Isra'ila ya nemi su wa'azi kawai sai ya ga wannan matar da goyo a bayanta yace baiwar Allah ina kika samu da tace nawa ne shi naki bayan na roƙi ubangiji ya baki da ya ce bai rubuta cewa zai baki da ba tace to ai na kyautata zato ne gare shi na kyauta zato gare shi saboda na san a cikin karamcinsa ubangiji wannan dan kankanin abu ne a cikin karamcinsa da na roƙe shi na kyauta zato gare shi sai ya bani to aka lalle ne yan uwa mu yawaita kyauta zato ga ubangiji an ce wasu mutane guda biyu ajalin su yayi sai ɗayan yana murmushi ɗayan kuma yana kuka me kukan aka tambaye shi wani me yasa kake kuka sai ce ai yau zan yau zan mutu kuma ubangiji shadidul iqabi ne mai tsananin hukuba ne mai tsananin azaba kashi kuma yau zan mutun je in tarar da shi shi kuma ɗayan da aka tambaye shi wani me yasa kake murmushi yace ai na san tabbas ni mai laifi ne amma ubangiji na mai karamci ne kuma mai gafara ne mai rahama mai jin kai ne ga bayinsa na tabbata ubangiji na a karamcin sa ba zai azabtar da ni ba ubangiji yana da wasu da yawa kafirai waɗanda zai azabtar da su amma ni mumini ne na san dai na yi laifi amma ubangiji na na san yana da karamci yana da kirki duk wani mai kirki bai kai bai kai ubangiji na ba na san ubangiji na zai zai tausaya min ya yafe min kuma na san a karamcin shi aljanna zai sa ni ba wutar sa ba saboda wannan kyautar da zakan da yayi to bayan sun rasu sai aka yi mafarki wannan Allah ya sa shi a aljanna shi kuma wancan wanda yake munan zato ga ubangiji Allah ya sa shi a wuta to gurgurdan yadda kake zaton Allah to a haka zaka same shi saboda haka lalle ne ƴan uwa mu kyautata zatonmu ga Ubangiji. Shi dai ƙarshen dare dalilin da ya sa ya zama mafi kusanci da samun karɓo, karɓuwar addu'a, saboda lokaci ne wanda Ubangiji yake tawajjuhi ga bayinsa wato yake fuskantowa ga bayinsa da rahamashi sannan kuma bayan sallolin farilla shi kuma dalilin da yasa duk abin da ka roƙa Allah zai amsa maka saboda ita sallah ganawa ne da ubangiji ganawa ne tsakanin Allah da bawansa shi yasa a wannan lokacin duk abin da bawa ya roƙi ubangiji cikin falalarsa da rahamarsa nan take sai Allah ya amsa mishi ya bashi wannan abu وعن أبارة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو باسم ما لم يدعو باسم أو قطيعة رحم فقال رجل من القوم إذا نكسر قال الله أكثر رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح wannan hadisin an karɓar shi ta hanyar sirna ubarat bin samiti idan Allah da tabbata gare shi ɗaya daga cikin manya-manyan sahabban Madina al-Ansar yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma al-ardi muslimun yad'u yad'u Allah ta'ala bi da'wa babu wani musulmi da ke ban ƙasa wanda zai roki Allah da wata addu'a illa atahu Allahu iyaha fashi sai Allah ya bashi dukkan abin da ya roƙa aw sarafa anhu min as-su'i misla ko kuma in ma ba bashi buƙatar a fili ya ganta ba to za a juyar mishi da wani mummunan abu wanda da zai same shi sai a juyar da abin ya zama bai same shi ba ma lam yadau bi ismi madakar dai mutum bai yi roƙo akan wani abu na zunubi ba aw qadiyati rahimin ko kuma yanke zumunta sai wani mutum daga cikin sahabbai ya ce idan nuksir tunda ko haka ne lalle ku zamu yawaita addu'a sai shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allahu akbar ai Allah ko shine mai shine mai yawan amsar addu'a abin da ke wajen Allah na bayarwa yafi yawan addu'ar ku wato yafi addu'ar ku yawa Imam Tirmidhi ne ya rawaito shi kuma ya ce isnadin hadisin mai kyau ne kuma ingantacce Imam al-Hakim a wata ruwayar shi kuma ya rawaito ta hanyar ta hanyar Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu amma tashi riwayar ya kara da cewa aw yadda kira lahu min min al-ajr mithla ko kuma Allah yakan tanadar wa mutum lada kwadan gucin na wannan addu'ar da yayi wato a shikenan duk sanda mutum yayi wata addu'a ko yasa aka yi mishi wata addu'a akan wani abu to lalle Allah ya amsa kuma koda bai ga biyan bukatar a fili ba to Allah zai kare mishi wani mummunan abu da zai same shi ya zama bai same shi ba ko kuma Allah ya tanadar mishi da wani lada na musamman a lahira saboda wannan addu'ar وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم متفق عليه وانا حديث عن كرب السهاني سيدنا عبد الله عباس يدر الله ربنا غريس لشيد ما يفنسه cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana faɗa a lokacin tsanani ko lokacin wahala yana cewa la ilaha illallah azimul halim la ilaha illallah rabbul arshil azim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim baba an bauta da gaskiya sai Allah sai Allah mai girma mai girma mai kuma jinkirin azaba baba an bauta da gaskiya sai Allah ubangijin al'arshi mai girma babu abin bauta da gaskiya sai Allah ubangijin sammai ubangijin ƙasai kuma ubangijin al'arshi mai girma wannan addu'ar idan mai naƙuda tana naƙuda akan so a rubuta mata a bata ta sha insha Allah ubangiji zai sauke ta lafiya ko kuma a yi laya da addu'ar a ɗaura a cinyar ita mai naƙudar in Allah ya za ta haihu lafiya ya zo a cikin majmu'ul fatawa na Sheikhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani wanda aka sani shi da Ibn Taymiyyah sannan kuma ya zo a cikin Dibbun Nabawi na Al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya haka nan ya zo a cikin littattafai da dama kamar Kanzul Ummal da kuma littattafai da dama wannan fa'ida da na bayar din idan mace tana naƙuda sai a rubuta wannan addu'ar sannan daga ƙarshe sai a rubuta ka annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atan min nahar balag fa hal yuhlaku illa al-qawmul fasiqun wato ayar karshe a suratul ahqaf da kuma ayar karshe ta suratul suratul naziat ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha bayan an rubuta wannan zikirin kamar yadda yake din nan insha Allah mai naƙuda za ta haihu lafiya to haka nan idan mutum yana fama da wata wahala a yanayin rayuwa ko yanayin kasuwa ta cushe ko yanayin hanyar samun abinci abin ya yi wahala to mutum ya yawaita yin wannan addu'ar Allah zai yayi mishi Allah zai buɗa mishi a harkar shi ta kasuwanci kuma Allah zai buɗa mishi in wani bashi ma ake bin mutum Allah zai huwa cewa mutum cikin sauki ya samu ya biya ga yadda addu'ar da take la ilaha illallah al-azim halim la ilaha illallah rabbul arsh azim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsh karim kuma Imam al-Bukhari ne da Imam Muslim suka ruwaito shi wannan addu'a tana kunshe ne da tauhidi wato kadaita Allah subhanahu wata'ala sannan kuma da rashin kallon waninsa ibn baddal ya ce abubakar razi ya kasance yana cewa na kasance ina garin asbahan a wajen abu nu'aim abu nu'aim al-asbahani wato babban marubucin hadisin nan ina karɓar hadisi daga gare shi a lokacin nan akwai wani shehin malami ana ce mishi abubakar bin ali ya kasance yana ba da fatawa a wannan garin sai aka kai ƙararsa wajen sarkin garin sarkin garin sai ya tsare shi sanya shi a kurkuku yace a cikin bacci sai naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma malaika Jibril alaihi salam yana gefan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin tasbihi da bakin sa baya dina sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce min ka ga wa Abubakar bin Ali ya rika yin wannan addu'ar ba suke cin sahih al-Bukhari yayi ta yin ta har sai Allah ya biya mishi bukatarsa yace yayin da na waye gari sai na sai na je gare shi na gaya mishi wannan addu'ar yana yin wannan addu'ar ba a daɗe ba kawai shi kenan sai sarkin da kanshi ya aiko ya ce a ji a buɗe shi sai aka buɗe shi imam hassan al-basri ya ce wata rana hajjaju hajjaju dan yusufu sadafi wani babban gwamna ne wani babban azalimi azalimin gwamna da aka yi shi a zamanin daular banu umayya wanda ɗazuma a wurin tafsiri na ba da labarinsa ya kasance haka kawai sai sai sa a kamo mutum ya tsare mutum ko kuma haka kawai sai sa a kamo mutum nan take sare kan mutum ya sare mutum ya fi dubu ashirin daga cikin tabi'ai manya manyan malaman tabi'ai duk shi ya kashe su kawai idan ya samu labarin mutum ya shahara wajen ba da fatawa sai ya sa a kamo mutum a zo da shi gaban sai sa a kashe shi ya tsare mutane tsakanin mata kawai an ce sun kai guda dubu goma sha shida waɗanda suka mutu a cikin kurkukunsa banda kuma mazaji mazaje kan sun fi mutum dubu talatin waɗanda ya kashe bayan ya mutu ma a kurkukun shi an fidda mutum ya kai wajen dubu talatin da wani abu masu rai waɗanda ba su riga ya sun mutu ba wasu kuma sun riga sun mutu sun raɗi ma to sai aika ya aika wa imam hassan al-basri cewa a cimar ya zo imam hassan al-basri ya ce sai na faɗi wannan addu'ar yayin da aka zo aka ce hajjaju yana nema na da na faɗi wannan addu'ar da na je gare shi sai ya ce wallahi na aiko maka ne kawai dan ina nufin kashi ka amma gashi kana zuwa sai na ji a yanzu haka ina tsananin son ka fiye da uwar da ta haifi ni gaya min buƙatar ka kawai in biya maka imam hassan al-basri ya ce ba da wata buƙata a wajenka ka ku kyale ni kawai in koma ci gaba da abin da nake to alan ayi halin da yan uwa kun ji kaɗan daga cikin albarkar wannan addu'ar saboda haka lalle ne a yawaita yin ta domin samun dacewa a wajen Allah subhanahu wataala a anan za mu tsaya a wannan karatu na yau Allah ya kai mu gobe ranar rufewa za mu karanta babu karamatul awliya wa fadlihim babin da zai bayani akan karamomin waliyai da kuma falalarsu a cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam insha Allah a gobe za mu karanta wannan babi amma yau mun zo ƙarshen karatunmu na yau da fatan abin da muka faɗi shi daidai Allah ya ba mu ladansa abin da muka yi kuskure Allah ya fi mana Allah ka biya dukan buƙatunmu Allah ka yaye dukan damoyinmu Allah ka jibuci dukan lamuranmu da lamuran al'ummar musulmai Allah ka kiyaye mu daga dukan wani sharri na duniya da na lahira da wanda muka sani da wanda bamu sani ba da wanda muka nemi tsarinka da wanda ba mu taɓa neman tsarinka daga gare shi ba Allah ka tsare mu albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka tsare mu daga kowane irin kunci da talauci da cutuwa duniya da lahira albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka sada mu daga da dukkan wani alkhairi na duniya da na lahira da wanda muka sani da wanda bamu sani ba albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka biya bukatun dukkan al'ummar musulmai masu neman addu'a wajen mu Allah ka san su ka san bukatun su Allah ka biya musu albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka kiyaye mu da mu da su daga dukkan sharri Allah ka sadar da mu daga dukkan alkhairi na duniya da lahira albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين صل على سيدنا محمد في الملل الاعلى الى يوم الدين وعلى اله وصحبه بكل وقت وحين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين